الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتشيغ بدا كراتونا متن الأخضري wannan rana ta asabar uku ga watan jumadal ula hijira 1447 wanda ya muwafaka da 25 ga watan goma shekara ta 2025 darasinmu na 24 awoyore muna nan cikin babe na ƙarshe bai bayani akan sahau a sallah a darasin da ya gabata an yi bayani kan wasu abubuwa da ake bukata ga mai sallah ya yi to ci gaba ne wanda mun kwana akan wala shai'a alaihi fitabassumi ba komai ga mai sallah don ya yi murmushi shine dariya amma ba sauti wa buka'ul khashi'i nan za mu tashi kuka kukan mai sallah aiwa buka'ul musalli alkhashi za ka kaddara almusalli gaban buka'ul din kukan mai sallah alkhashi mai kankan da kai ga Allah fis salata a cikin sallah mugu tafarun to abin yafewa ne gare shi ba komai ba zai bata masa sallah ba ko ba za a ce sai ya sujudu sahawi ba na fatar an gane eh to amma nan kaga an yi kaidi an ce kukan mai tawalu eh wanda khushu'i ne tsananin tsoron Allah ne an gane yasa shi yayi kuka amma kila ya karanta wasu ayoyi da suke bayani akan narkon azaba a cikin sallah din sai hankalinsa ya tashi tsoro ya kama shi sai ya fashe da kuka to an masa an masa afuwa an gafarta masa ba sai ya yi sujudu sahwi ba kuma sallar shi bata bace malamai suka ce ko da sauti ya bayyana amma banda kuka wanda yake ba na tsoron Allah ba wanda ya kuka ba wai tsoron Allah ya sashe ya kuka a sallah ba a shi al'ada ta yi tare duk sanda zai karanta ƙur'ani sai ya yi kuka to wannan sun ce in sauti ya bayyana sallah ta ta ɓaci bai da sallah mamu da abba ya gare shi su ma ba su da sallah an gani saboda kaga yayi ne da gangan kenan tunda yayi ne ikhtiyara tunda kuka mantuwa ba ta kawo shi ka ce wai kayi kuka amma baka san sai dai in ya zan wani abu ne ya haifar da shi na tsoron Allah da sauransu to ana ya samun irin wannan suka ce kai ko da musiba ce yana sallah kila sai kunama ta cije shi ko cinaka kyasu ya cije shi ko wani ƙwaro sai ya fashe da kuka shi ma sallah ce ta baci tunda ba tsoron Allah na ya sa ya kuka ba azaba ta ta wani abin da ba eh amma wanda ayoyin ƙur'ani ne suka ratsa shi to wannan shi ake magana a kai to sai a kiyaye masu mai da kuka ɗabi'a duk sanda zai yi tilawa zai yi kuka to wannan bai ma daga cikin sunna ta magabata an gane yauwa shi kukan tsoron Allah dama ba koyaushe yake faruwa ba jefi-jefi ne wa man ansata limuta haddisin kalilan haka wanda ya yi saurari ansata a istama'a wanda ya yi saurare limuta haddisin ga wani da yake ba da labari kusa da shi yana sallah sai ya ji wani na dan ba da wani labari gari kaza kaza ya faru ko kaza kaza sai ɗan tsaya yana ɗan saurarensa amma ƙalilan kaɗan ya ɗan saurari kila abin da bai wuce jumla uku ba to shi ma babu komai balashi alaihi babu komai a kansa ɗan wannan sauraron da ya yi an gane ko da ko da gangan ne ya yi da wannan suka ce kenan inda gangan ne kuma abin nan afuwan inda yawa ne kasiran ne to ya ɓata sallah saboda ya zama kamar ya yi aiki wanda ba na jinsin sallah ba ko kila sauraron sai ya dinga yi sai da ya ƙare wannan kissa kakaf sai ci gaba da sallarsa to bai da sallah suka ce in kuma sauraron mutawassit ne ba kaɗan ba ne kuma ba mai yawa ba ne to anan zai yi ba'adiyya in kalmomin da ya ji suna ɗan da yawa to sai ya yi ba'adiyya sai zama kamar babin ƙari a sallah kenan wa man kama min raka'ataini wanda ya miƙe daga raka'o'i guda biyu banda haƙƙin sai ya zauna ya tafiya bai zauna ba sai ya miƙe ƙablar julusi kamin ya zauna zaman tafiya fa'in ta zakkara in ya tuna kabla an yi fari da kamin ya rabu da ƙasa biya daihi da hannayensa wa rukubataihi da goyonsa sai tuna ta ai ban fai tahiya ba amma hannayensa da ƙafafunsa yana ƙasa to raja ilal julusi sai ya dawo ya zauna tunda bai riga ya bar ƙasa ba to kaga bai shiga wani rukunin ba kenan to in ya dawo fala sujuda alaihi dan wannan ƙarin da ya yi wannan zaburar to babu wani sujuda a kansa saboda ƙarin bai taka kara ya karya ba ko bai taka kara ya karya ba ma'ana bai da yawa wa in fara ƙaha in kuma ko da ya tuna ya riga ya rabu da ƙasar an gane biya daihi wa rukuba taihi kenan da hannayen nasa da guwayoyin nasa duka sun bar ƙasa. Sai tuna, ai ban zauna na ya tafiya ba, ko zaman da na yi ban ma ya tafiya ba kawai zama na yi, tun da ya riga ya tashi, tamada ya ci gaba ya zarce kawai, walam ya rije ba zai dawo ba, ma'ana kar ya dawo. Saboda mi? ya riga ya fada wani rukuni na alƙiyamu li raka'atin ukhra ko ba haka ba to wannan tsayi da zai don ya karanta fatiha wajibi ne wannan zaman da ya bari kuma sunna ne to ya zai bar farilla don gyaran sunna ayan faɗa wannan ba zai yi ba kuskure ne ko to wannan malamai suka ce yana da ahwal da dama idan ya zan ya zabura da hannayensa da guwayonsa duka suna ƙasa wanda shine ya ambata an ce zai dawo haka in ya zan ƙawahunsa guwayonsa kenan sun bar ƙasa amma hannayensa na ƙasa abin nan sun miƙe suna ƙasa guwayonsa sun bar ƙasa hannayensa na ƙasa shi ma ya dawo ko guwayunsa na ƙasa hannayensa sun bar ƙasa shi ma ya dawo ko ɗayan ƙafarsa da ɗayan hannunsa sun bar ƙasa ɗayan su a ƙasa shi ma ya dawo e, ko hannunsa ɗaya da ƙafa da guwayunsa guda biyu sun bar ƙasa ɗayan hannun shi a ƙasa shi ma ya dawo kai sun ce ko yatsansa a ƙasa ya dawo yanayin da ba zai dawo ba sai in me ƙwarai da gaske amma akwai wani ƙauli an ce in bai ɗan ida miƙewa ɗin nan ba to shi ma ya dawo ko da sun rabu da goyon nasa da hannayen nasa amma bai ida tsayuwa cikakkiyar tsayuwa ba bai gabansa ma ba su ma ida miƙewa ba to shi ma wani ƙauli an ce dai ya dawo amma ba mashhuri bane a mazhaba gani saboda su suna kallon to ai dama tsayuwan sai in ya tsayi tsaf to sannan ne za a ce ya yi mi ya yi alkiyamu liƙira'atul fatiha amma in bai ida tsayuwa ba bai samu istiƙama daidai wa daita ba ai ba zai ba fara karatun fatiha ba saboda ka'ida sai ka tsayi tsaf ka gyara tsayinka sosai ko wace gaba ta koma inda take sannan za ka fara karatun fatiha an gane in ya zama wata gaba ta ka tana lankwashe to ba za ka fara karatun fatiha ba saboda ni alkiyamu laha to shi ma wasu malamai dai sun faɗi wannan to in kuma ya riga ya dawo shi ne za a magana wasa jira ƙablar salami to a nan sai ya ƙabliya tunda an ce in ya miƙe ya rabu da ƙasa da guwayu da hannaye ya ci gaba gare dawo ko sai ya ƙabliya saboda barin waɗannan sunnonin da bai ba kabbaran zuwa zaman sunna ce zaman sunna ce labazin tahiyan sunna ne kaga sunna uku ya bari kenan to saboda haka zai zai yi qabliya wa in raja'a in kuma ya dawo ba'dal mufaraqati bayan ya rabu da ƙasa tunda an ce kare ya dawo to amma sai ya dawo wanda zaka ga wasu limaman na haka eh sun miƙe ba su sun manta ba su zauna ba in an dame su da tasbihi sai kaga sun dawo wanda dawowa ɗin kuskure ne tunda an riga an miƙe to amma in ya riga ya dawo wa ba'adal qiyami kuma dawowa gade sai da ya miƙe sahiyan aw amidan da raukanuwa ne ya dawo koko da gangan sahat salatu ba komai sallarsa ta inganta amma dai bai kyauta ba wasa jada ba'ada salami sai ya badiya eh saboda ɗan ƙarin miƙe wanda ya yi kuma ya sake dawowa to kaga ya yi ƙari sai ya yi ba'adiyya kenan eh wa man nafakha fi salatihi wanda yana sallah ya bushi sahiyan da raukanuwa sajada ba'da salami in ba da gangan bane yayi bushi kuma har wani abu na iska ya fita a bakinsa to lallai in ba da gangan ba ne sai ya badiya saboda ya zan kenan wannan bushi kamar wani ƙari ne a sallah wa in kana amidan in kuma da gangan ya yi batsalat salatu sallar shi ta ɓaci haka wasu malamai suka ce wa in kana jahilan haka in yayi ne bisa jahilci shi ma batsalat salatuhu wato shi bai san in ana sallah ba a bushe ba ilimi ne bai kai ba to ba za a yi masa uzuri ba za a bata masa sallah aga hukuncin shi guda da wanda ya da gangan wa man a ƙasa wanda ya ashe shawa fi salatihi fi salatihi a cikin sallarsa to dama sunna ta karantar ya ce alhamdulillah ko? to amma in yana sallah ya ci shawa ɗin fala ya shtagil bilhamdi kar ya shagaltu da cewa alhamdulillah tunda an ɗora mai wani abun daban shi ne na sallah ayyukan sallah ko? shi kuma cewa alhamdulillah don ashe shawa kaga wajen sallah yake kar yayi sai suka yi saɓani idan ya yi fa to akwai maganganu wasu sun ce ba komai a mazahaba sun mace an masu yayi kamar alƙadi abubakar ibn al'arabi a littafin sa'ari ratul ahawazi sharhi ne na jami'ar tirmidhi ya kawo cewa ba komai mai sallah in yi ashashawa zai iya cewa alhamdulillah ba makaruhi ba ne wasu kuma suka karhanta wasu suka ce haramun ne tun da bai cikin abin da aka koyar da shi a wannan lokaci akwai abin da ya fi shi girma shi ne ayyukan cikin sallah wala ya ruddu alaman shan matahu kuma ba zai mayar da addu'a ba alaman shammatahu ga wanda ya masa addu'a ta alkhairi akan ce shammatahu iza da'alahu bi khairin in kai ma mutum addu'a ta alkhairi to akan ce shammatahu ya yi masa shammata ko shammatahu ka yi masa shammata eh ma'anarsa shine ne ka roƙa ma mutum addu'a kada ya kasance Allah ya kuna fi halin yushmatu bihi fiha kar ya fada cikin yanayin da mutane za su dinga zaginsa to shi yasa aka ce in mutum ya shishawa ya ce alhamdulillah eh to ka ce da shi yarhamuka Allahu Allah ya maka rahama to kaga wannan addu'a ce ta alkhairi to wai in ma ya yi ashishawa ɗin sai wani na kusa da shi kila yana zaton ya ce alhamdulillah sai ya ce da shi ya rahamukallah game da da yawa wasu zaka ga suna yin haka to a ƙa'ida ba a cewa da mutum ya rahamukallah sai in ya ce alhamdulillah in mutum bai ce alhamdulillah ba ko ya ashishawa ba za ka yi masa addu'a ba ba za ka ce da shi ya rahamukallah ba da yawa wasu na wannan kusakuran to sai ya ɗauka cewa ya ce alhamdulillah sai ya ce da shi Allah ko to ba zai maida masa addu'a ba eh ba zai maida masa addu'a ba gafarallahu li wa lakum ba zai faɗa ba sai ya shuda bakinsa ya kyale shi wala yushammitu atisan kuma mai sallah baya addu'a ga wanda ya ji shi ya yi atishawa ko wani na kusa da shi shi sallah yake sai ya ji wani kusa da shi sawa'un sallah yake ko ba sallah yake ba sai ya ji ya yi atishawa ya ce alhamdulillah to kai da kake sallah kar ka yi masa addu'a kar ka ce da shi ya rahamukallah fa in hamidallaha fala shi alaihi in kuma ya gode ma Allah to dai babu komai a kansa mana in ya yi hamdala ɗin da aka ce kare ya yi a farko ko eh to ba komai a kansa ba sai ya yi ba'adiyya ba kuma sallarsa ba ta ɓaci ba haka in ya ce ya rahamukallah ga wanda ya shawa shi ma ba komai a kansa eh sau duk waɗanga abubuwa da aka ce kare ya yi to ba su kai matakin su ɓata sallah ba an gane amma malamai sun ce in ma ta kama zai ce alhamdulillah shi mai sallah ya shishawa to zai faɗa ne fi nafsihi a asirce kare faɗa a bayyane haka in ma zai ce da wani ya rahamukallah to shi ma ya faɗa a asirce ba a bayyane ba wa man tasa'aba wanda ya hamma fis salati a cikin sallah sadda fahu to sunna ta farko ya toshe bakinsa saboda in ya bar bakinsa haka nan to sauti na iya fita eh sauti na iya fita to shi yasa sai aka ce ya toshe bakinsa ya sa hannunsa na dama cikinsa ya toshe ko bayansa in bai samu bai sa bayan hannunsa na hagu ya toshe bakinsa amma kar ya sa cikin hannunsa na hagu wala yanfuf illa fi saubihi in ma wani abu ya dame shi bayan ya yi hamman nan yana son ya tofar da shi to ya samu hankicin ko hannun rigarsa sai ya aza ga bakinsa sai ya tofar da shi yadda sauti ba zai bayyana ba amma wasu malamai sun ce wannan magana ta shi malam mai al'akhdari akwai ɗan gyara a kanta da an ce ko da ya yi hamma to kada ya yi annafsu kada ya yi annafasu saboda gudun kada wasu sashen harfa ko sauti su bayyana sai dai ya yi haƙuri sai ya gama sallah sai je ya tudda abin da zai tusuwa in kuma yana da kyalle to sai ya goge bakinsa amma ba wai ya tofar ba tofar waɗin to abin da yake rajihi makaruhi ne ko da astura ne shi yasa ya ce min gairi ikiraji hurufin tufi amma kar ya fitar da wasu harufa to wannan ba tabbas ko da bai sun ya fitar da wasu harufa to za a iya samun matsala to shi yasa kaga abin da yake haƙƙin sama a ce dai kar yayi a toshe kofa din wa man shakka fi hadasin wanda yake shakka akan hadasi ya same shi au najasatin ko najasa asturarsa yake tunanin akwai najasa a jikinsa ne ko yake tunanin ya samu hadasi hutuwan fitsari ko rihi kuma yana cikin sallah fatafakkara sai ya ɗan yi tunani kaɗan ƙalilan kaɗan fi salati cikin sallarsa sun mata ya ƙana tsaharata daga ba sai ya samu ya ƙini kai akwai tsarki tare da ni ba wani harusi da ya same ni ba wata da jasa a sutura ta ko a jikina to falashi alaihi babu komai a kansa amma sharaɗi sun ce in tafakkurin bai yawaita ba in tafakkurin nasa ya yi yawa to sallah ce ta ɓaci saboda ya yi aiki ya yi aiki misali da shakkun ya zo masa sai ta ya ɗan dinga tunani ya dinga tunani me ya faru da shi ko babu abin da ya faru da shi to wannan tunanin kuma ya ɗan yawa to sallah ta ta ɓaci amma yan kaɗan ne fala shai'a alaihi babu komai a kansa waman iltafata fi salati wanda yana sallah sai ya juya irin masu sallan nan suna juye-juye su juya dama su juya hagu su juya sama su juya ƙasa duk ba daidai ba ne kana sallah alƙibla kawai za ka kalla to sahiyan amma da rokan waye falashe alai ba komai a kansa wa in ta'ammada in kuma yayi da gangan wa huwa makaruhun amma makaruhi ne amma inda yake makaruhi in ya zan jikinsa bai juya ma alƙibla ba fuskarsa ce kawai yake juyawa amma sauran gaggan jikin nasa tana kan alƙibla amma fuskarta ita ke fuskar shi ita take juye-juye dama ko hagu ko sama ko ƙasa to in yayi da gangan yayi makaruhi wa inistadbara alqiblata in kuma har gangar jikinsa ta riga ta ba alqibla baya to qaba as-salata ya yanke sallah don sallah ta baci wato ya zamba fuskar shi kadai ta juya ba har da sauran gaban jikinsa wa man salla bi haririn wanda ya salla da tufa na alhariri au zahabin ko sutura ta zinari wanda kaga an hana musulmi namiji ya saka alhariri ko zinari haramun ne to shi sai ya je ya saka sai ya sallah da shi ko zobe ya je zobe na zinari sai sa wa yatsansa ya je sallah da shi au saraka fi salati ko ɓarawo ne yana sallah sai ya zare ma wani kuɗi a aljihu makwabcinsa auna zara muharraman ko ya kalli abin da an ka haramta masa kila ya dinga kallon al'auran limaminsa tufahuwa asin waɗannan abubuwa duka dai ya yi saɓon Allah amma wa salatuhu sahihatun sallar shi ingantacciya ce ba za a ce za a ɓata masa sallan ba e suka ce sai dai shi satan da ya yi a sallah ko kallon haram ya yawaita a gane kila ya ta 'yan dubaru kamin ya samu ya ɗan zare 'yan kuɗaɗen e kar asiri ne ya tonu ya yi ta muhawala ya yi ta muhawala har abin ya ɗan ja to wannan sallar shi ta ɓaci amma in hisga guda na haka ɗaya ɗan zare mai kuɗi haka ga aljihu da sauri haka to sallar tana da amma dai ya yi haram to haka shi ma can mai kallon al'aurar limaminsa ko wasu mata da ke gittawa to shi ma in kallon ya yi yawa sallah ta ɓaci to shi ne nan wani ɗan ƙur'ani ya ce wai to malam mai ahadari yana koyar da sata a cikin sallah eh shi ne sai ɗauki wannan littafi eh yana karantawa to amma da yake tun da ba ya karanci abu bane gaban malami to kaga ba zai gane dalilin da ya sa shi malam ya kawo wannan magana ba wannan magana ai ruksa ne ga musulmi ai sannan ba nuna an kai sata ɗin mai kyau ba ce tun da ƙarshe dai an ce fahuwa asin kaga laifi kuma aka faɗi hukuncinsa shi kenan kuma an faɗa ne bisa ƙaddarawan ko da hakan ya auku don zai iya aukuwa ko ba zai iya aukuwa ba to kaga in ya auku dole a bada fatawa to sai ka faɗi hukuncin kamin ma ya abin ya auku ka riga ka sani amma shi da yake bai je makaranta ba sai ce wai ana koyar da sata cikin littafin al'adari shi ma mai adari ɓarawo ne haka ya faɗa shi yasa ya ce in kana sallah za ka iya yin sata to wasalatuhu sallasa sahihatin ingantatta ce eh amma dai abin da ya yi abin da ya yi bai bata masa sallarsa ba amma dai ya yi ba daidai ba saboda sallah gaba ɗaya ibada ce ta neman lada sannan za mu tsaya saboda lokaci na'am
wanda shi kuma ya sami yakini amma na farko ya yi na'am ya wanka da su ba Mm.
sallah Mm.
sai da sallah za a ta ya je zai wani tsarki zai kama ruwa sai ya ga alamun busasshen Mm.
na yi jikin shi Mm.
wanda ya matsayin wankan shi ya kuma ɗin sallar su ba
a inda ya riga ya wanka ai ba matsala na
tunda dama shi mani kaga zance mafi inganci ba na jasa ba ne amma in dai yana da tabbacin ya yi wankan to ba matsala sallar shi ta inganta Eh, don ya ga mani a sutura zance mafi inganci mani ba na jasa ba ne ɓahiri ne Mm. to amen. ko wani tambaya akwai tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكون أبو إن شاء الله